أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewa shi wani faci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobal kiyama ba hujja kanmu ba kusan har yanzu darasinmu bai gushe ba a wannan littafi mai albarka na sharhu hisnil muslim muna tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi fa'idojin zikiri wato fa'idojin ambaton Allah madaukakin sarki wanda a darasin da ya gabata mun karanta fa'ida ta 51 matashiyar darasin yau insha Allah zai kasance a fa'ida ta hamsin da biyu a inda marubucin ya ce afaniya wal hamsun fa'ida ta hamsin da biyu an na jami'al amal dukkanin ayyuka baki ɗaya innama shuri'at ikamatan lizikirin lahi azza wajen waɗanda an shar'anta su ne saboda tsayar da ambaton Allah mai girma da ɗaukaka falmaksudu biha abinda ake nufi da ayyukan ta hasilu zikirillahi azzawajal shi ne tabbatar da ambaton Allah mai girma da ɗaukaka ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wa aqimis salata li zikiri ka tsayar da sallah saboda ambatona wato ashe tsayar da sallah hakima ce akan dawwamar da ambaton Allah madaukakin sarki wa zikra an ibn abbas radiyallahu anhu annahu su'il an fada daga abdullahi dan abbas Allah ya da shi da baban shi an tambaye shi ayyul amali afdal wannan aiki ne yafi qala zikrullahi akbar yace ambaton Allah shine mafi girma الثالثة والخمسون فائدة همسن دأكو أن أقبل أهل كل أمل أكثرهم فيه ذكر لله تعالى ما في فتاة تنكو ونأيكي سوني وأن دسك في أنبة الله مدوك تنسلكي وتؤكو ونوئي دقسكين نوئي إبادة idan kana son ka samu suwane ne suka fi suwane ne a sahun gaba a wannan bangaren na ibada to za ka samu su ne wanda sun fi yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ibada fa'afdalu saumi a tsaruhun zikirar lillahi subhanahu fi saumihi waɗanda suke mafifita a ɓangaren azumi to su ne waɗanda suka fi ambaton Allah da yawa a cikin azuminsu wa afdalu hujjaj a tsaruhun zikirar lillahi mafifita a cikin masu aikin hajji su ne wanda suka fi ambaton Allah da yawa a cikin ayyukan hajjinsu wa aktsarul mutasaddiqin mafi yawancin masu sadaka wanda suka fi fabala aktsaruhum dhikran lillahi azza wa jalla su ne waɗanda suka fi ambaton Allah mai girma da ɗaukaka wa haka ba sa'irul a'mal haka nan sauran ayyuka baki ɗaya kowane aiki idan ka ɗauke shi ka dubi ma'abuta fannin to za ka samu waɗanda suke safin gaba a wurin Allah wanda suka fi fadala suka fi daraja to su ne wanda suka fi yawaita ambaton Allah a cikin wannan ayyuka shi ya sa mutum ya yi ƙoƙari kada harshen shi ya gushe a yana ɗanyi a kan ambaton Allah ko da a zaune kake maimakon kai ta wasu wasi balantana shi ɗan ya jefa ma tunanin yin wasu waƙe-waƙe marasa amfani to ka shagaltar da rayuwarka ka mayar da hankali wajen Allah ambaton Allah madaukakin sarki shine abin da zai fi zame ma alheri a duniyarka da kuma lafiyarka arabi'a wal 50 fa'ida ta 54 anna idamata dhikri dawwamar da ambaton Allah wato mutum ya dawwama akan ambaton Allah tanubu anit tadawuat wa taqumu maqamaha sukan maye wa mutum ayyukan ibada na taɗawu'i sukan tsaya a matsayin ibada ta taɗawu'i sawa'un duk ɗaya ne kanat badaniya wannan ibadar ta jiki ce au maliya ko ko ibada ce ta dukiya au badaniya wa maliya ko kuma ibada ce da ake haɗa jiki da dukiya ka hajjin taɗawu'i kamar hajjin taɗawu'i wato ibada ta jiki zalla kamar sallah wanda sallah ba ta bukatan sai ka yi amfani da kuɗi wajen yinta amma ibada ta dukiya zalla shi ne kamar zakka ko kamar sadaka amma ibadar da ke haɗa kuɗi da gangan jiki shi ne sallah a shi ne aikin hajji nan kam za ka yi amfani da kuɗi kuma za ka yi amfani da ƙarfin jikinka to yawaita ambaton allah yakan tsaya a matsayin waɗannan ibadun na taɗawo'i waƙar ja a zarika sarihan fi hadisi abi horaira radiyallahu anhu wannan ya zo a bayyane a cikin hadisin abi horaira allah ya da shi an na fukara almuhajirin faƙirai na mutanen makka a tau rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon allah tsira da aminci tabbata gare shi faƙalu suka ce ya rasulallah ya manzon Allah zahaba ahlud dukhuri bid darajatil ula ma'abuta dukiya ad-dukhur wato shine dukiyoyi masu yawa ma'abuta dukiyoyi zahaba sun tafi bid darajatil ula da darajoji madaukaka wan na'imul muqim da kuma ni'ima da wamamiya saboda yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa ya sumuna kama na sumu suna yin azumi kamar yadda muke azumi walahun fadalu amwalin sannan suna da fifikon kuɗi akan wanda mu ba mu da shi ya hujjuna biha sukan yi aikin hajji da dukiyansu wa ya tamiruna su yi umara wa yi jahiduna su kuma yi jihadi wato waɗannan wanda ba su da wadatar dukiya suke gaya manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulallah masu hannu da shuni masu wadata masu kuɗi sun tattara ayyukan lada sun tafi da su sun yi mana zarra domin duk wasu ibadun da muke yi a matsayinmu na masu ƙaramin ƙarfi su ma suna iya yi ma'ana muna yin sallah su ma suna sallah muna azumi suna azumi sai dai sukan cire dukiyansu su yi aikin hajjin da mu ba mu da dukiyan bare mu cire mai aikin hajji wani sa'in za su cire dukiyansu su yi sadaka da ita ba mu da dukiyan bare mu ta wannan bangaren sun yi mana zarra suna da damar yin ibadar da mu ba za mu iya ba to lokacin da suka kai koke wajen manzon Allah kuma wannan koke ne ba wai suna yi wa ƴan uwansu hasada bane a'a abin da suke so manzon Allah ya duba magana su ma ya za a samu hanyar lada da za su rika samu kamar yadda ƴan uwansu ke samu faqala sai manzon Allah ya ce ala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin in sanar da ku mana wani abun da za ku riski wanda ya wuce ku da idan mutum ya wuce ku in kun lizinci wannan za ku kamo shi a fagen ibada kenan wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda yake bayan ku kuwa za ku tsire mar ba zai kamo ku ba wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a ma sana'atun ba wani mutum wanda zai daran muku sai dai wanda kuka yi wanda yayi abin da kuka yi da manzo Allah ya musu haka kalu suka ce bala ya rasulullah e a gaya mana ya manzon Allah kala sai manzon Allah ce tusabbihuna rika yin tasbihi shine subhanallah wa tahmaduna ku rika yin alhamdulillah alhamdulillah wa tukabbiruna ku rika Allahu akbar Allahu akbar khalfa kulli salatin a ƙarshen kowace sallah idan kuka yi da shi kuna wannan azkar na bayan sallah to ibada ce wadda za ta sanya ku riski wanda sun wuce ku sannan waɗanda suke bayan ku ba za su kamo ku ba sai dai wanda suka yi kwatankwacin abin da kuka yi to wannan sai ku yi kunnan doki da su to kuma kada mu manta ko da kun yi tarayya kai da mutum cikin ibada kai sallah yayi sallah kai azumi yayi azumi dukkan ibadar iri ɗaya ce mu kuma kaddara ibadun Allah ya ansa sai dai wani ya iya ɗaran ma wani anan ta ɓangaren ikilasi wanda ya fi wani tsarkin niyya wanda ya fi wani tace aikin shi ya nuna wa Allah tsantsan aikin shi to anan gurin sai mutum ya ɗarama wanda ba shi ba faja'ala dhikra sai ya sanya ambaton Allah iwadan amma fatahum shine misaya ko canjin abin da ya wuce su min alhajji na daga aikin hajji wal umra da umra wal jihadi da kuma jihadi wa akhbara ya ba su labarin annahum yasbiqunahum bi hadha dhikri wato suna tsere musu ne ta hanyar ambaton Allah da suke yi su ma idan sun yawaita ambaton Allah da wannan ne za su kamo waɗanda suka wuce su alhamisa wal hamsun fa'ida ta hamsin da biyar anna zikirallahi ta'ala ambaton Allah maɗaukacin sarki min akbaril auni ala ta'ati yana daga mafi girman abin da ke taimakawa mutum wajen yi wa Allah da'a idan mutum ya samu kanshi ya zama rago wajen bauta wa Allah kasala na kama shi kullun na cikin kiwuya ya yawaita ambaton Allah yanzu nan sai Allah madaukakin sarki ya tallafa masa ya aga zamar sai ya zama mai nishadi wajen ibada wani zaka samu idan yazo zai sallah sai ya ji kasala ta kama shi ya ji bai da nishadi wani idan zai karanta alqur'ani sai ya ji bacci ya kama shi bai da sha'awa duk wani aiki na ibada in ya tashi zai yi ko zumunta ce yace bari in je in sada zumunta gidan wani ko gidan wanci sai shi dan ya shigo mar da wasu wasi karshe har sai ya hana shi to irin wannan abubuwan idan mutum ya samu kanshi a cikin tarkon shedan to ya yawaita ambaton Allah to sai mutum ya rika jin nishadi kamar mayin wace ne kwanciyar hankalin shi ci abinci to idan kana yawaita ambaton Allah sai ya zama nutsuwarka ka gudanar da kowace ibada akan lokacinta wannan zai sanya ka ribadi shine zaman jiran sallah kafin lokacin ta yi ya zan babban abin da kake sha'awa yanzu ka da ayin kiran sallah lokaci yayi ka tashi kai sallah fa innahu yuhabbibuha illa abdi idan mutun ya yawaita ambaton Allah sai Allah ya sanya son bauta mar da yi masa da'a zuwa ga bawa wa yushiluha alai ya kuma sauƙaƙe ibadar zuwa gare shi duk yanda wani ke ganin ibadar na da wahala wani ba zai ga wahala ibadar ba misali sallah ce mamakin yadda sallah ke da sauki a wurin mumini amma mamakin yadda sallah ke da wahala a wurin wanda ba mumini ba musamman munafiki mumini yakan tsare salloli biyar cikin nishadi yayi su hankali kwance cikin marmari kuma dare ya tashi ya tashi na filfili gwargwadon abin da Allah kaddara amma wanda ba haka ba fa a yakan janye dare baki daya yana bacci da zaran an kiran sallah a masallaci ba zai yunkuri ya azama ya tashi ta masallaci ba wani sa'in baya sallan ma sai idan rana ta fito saboda sallah ba dame shi ba to wanda bai kula da sallan farilla ba ya za a iya kula da nafilfili irin su ne za ka samu ba sa zuwa masallaci sai sun ji an kabbar sallah ana allahu akbar allahu akbar sannan su je masallaci kuma ana kammala sallah da an ce assalamu alaikum za su tashi bidik kuma su bar masallaci a'a amma wanda suke akwai halawa ta imani a ransu za su je masallaci su zauna kafin lokacin sallah ya ida su yi nafilfili gwargwadon abin da Allah ya kaddara su zauna su ambaci Allah kafin a yi sallah bayan an yi sallah kuma su ambaci Allah gwargwadon abin da Allah ya kaddara hanyar to irin wa'annan salloli da darba sa yi musu wahala wanda yake ɗanɗanar daɗin ambaton Allah maɗaukin sarki yakan cire dukiyar shi ya bada cikin jin daɗin rai idan ya baka dukiya ka ansa zai rika jin daɗi a ran shi kamar kai ne ka ɗauki kuɗin ka bashi kyauta to amma wanda yake ba haka ba da zaran an nemi ya bada ya taimaka wa addinin musulunci sai ya ji ba daɗi a ran shi sai ya ga cewa fa shi ya san ciwon dukiyan shi wahala ya sha ya nema da haka ganin shi idan ya ɗauki dukiya taimaka wa addinin musulunci to kamar ya saki dukiyan shi a iska inda ya fi ƙwarewa inda idan ya saki naira goma akalla ta dawo da ‘yar uwarta a ciyo riban goma zama ashirin to shi anan ya fi wayo amma mun san kasuwanci tsakanin bawa da Allah ta hanyar ciyarwa da taimakawa to shi ne abu mafi riba a wurin bawa na gari wa yusiluha alai wa yuladdiduha lahu kuma ya sanya mar jin dadin ibada wa yaj'al qurrata ainihi fiha kuma sai a sanya farin idan mutum da kwanciyar hankalin shi a cikin sallah mun fahimta da kyau domin akwai wato jin daɗi kala biyu ne akwai jin daɗi ma'anawi akwai jin daɗi hissi wannan jin daɗin a ranka za ka riƙa jin daɗin misali yanzu sai a waye gari sai a ce wani an biya ma aikin hajji za ka ji daɗi a ranka daɗin bai misaltuwa to amma sai aka kama abinci mai kyau idan ka ci za ka ji daɗin abincin wannan jin daɗi ne ma'anawi domin idan ka ce mutum kai abincin nan akwai daɗi sai inda bari in ci in ji watakila in ya ci abincin irin yadda ka ji daɗi shi ma ka ji daɗi to amma aikin hajji fa mutum ba zai ci banna bar in ji daɗi in ji ba saboda jin daɗi na ma'ana to haka jin daɗin ibada yake mutum zai zo ya zauna awa ɗaya awa biyu gwagwuna abin da Allah ya kaddara yana zaune na shaɗi yake na ambaton Allah amma wani na yi markallan mawahanci wani ya zauna ya ɓata lokacin shi wajen aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza amma shi ya san abin da yake ji a ran shi shi yasa manzon Allah yake cewa ju'ilat qurratu ayni fi salati an sanya farin ciki na da kwanciyar hankali da nutsuwa da jin dadi da walwala da nishadi nawa an sanya su a cikin sallah da haka manzon Allah yafi jin dadi yafi samun nutsuwa da kwanciyar hankali lokacin da yake cikin sallah sama da kowane lokaci as-sadisa wal 50 fa'ida ta 56 anna zikrullahi ta'ala yusahhilu sa'aba ambaton Allah madaukin sarki yakan sauƙaƙe abin da yake mai wahala wa yuyassiru al'usra kuma yakan sauƙaƙe abin da yake mai tsanani wa yukhaffifu al-mashaqqa yakan sassauta abin da yake akwai wahala da kunci tare da shi zaka samu ko jarrabawa ce idan Allah madaukin sarki ya jarrabu wanda harshen shi baya gushewa daga barin ambaton Allah abin zai zo ma cikin sauki yanda wani zai yi ta raki shi ba zai yi raki haka nan ba asabi awal 50 fa'ida ta 57 anna zikrullahi yuzhibu anil qalbi makhawifa kullah ambaton Allah yakan tafiyar da makhawifahu wato tsorace tsorace kullahu dukkan su anil qalbi daga barin zuciya akwai fargaba akwai dar da tunanin kaka zan yi da rayuwata mustaqbal ina nan gaba duk mutumin da yake dabi'an shi ambaton Allah baya cikin fargaba irin wannan musamman idan muka dubi yanayi da muke ciki a yanzu yanayin da al'umma suna cikin wani halin kaka na kai halin haula'i wani yakan duba mustaqbal din shi na gobe ko jibi idan ya tashi baya da abin da zai ci a gidan shi hankalin shi kan tashi wani idan ya duba ba ma wai na gobe ba nan da sati guda sai ga abincin zai kare nan da sati daya hankalin shi zai tashi yayin da wani shi bai ma ajiye abincin ba yanzu aka tashi sai ma ya fita ya samu abin da za a kare kumallo a gidan sannan ya fita ya samu na rana ya fita ya samu na dare ala ayi halin mumini irin wannan abin ba ka da margaba saboda ya san yana tare da Allah madaukakin sarki kuma taron shi da Allah ya fiye masa alheri sama da taron shi da kowa Allah maɗaukin sarki da tadda mu walahu ta'thirun ajib yana da wani tasiri mai ban mamaki fi husulil amni wajen samun amintuwa daga Allah maɗaukakin sarki falaysa lil kha'if alladhi qad ishtadda khawfuhu anfa min dhikrillahi ta'ala babu wani abu mafi amfani sama da ambaton Allah ga mutumin da tsoron shi yayi yawa don tsoro ya kama ka hankalinka ya tashi wannan kuma hissan wa ma'ana idan ka dingi ambaton Allah sai Allah ya ma maganin wannan abu yanzu mukaddara ba fata ake ba mutum ka tafiya sai a ce ga yan fashi nan gaban ka dole ka shiga cikin halin tsoro saboda baka tabbas idan ka yawaita ambaton Allah sai Allah ya maka maganin abin da ke tsoro gare ka wani malami ke cewa ko gobara ce ta tashi in za a dinga yawan ambaton Allah a yi ta kabbara maimakon a yi ta ihu to sai an yi nasarar shawo kan gobara cikin lokaci gangane maimakon duk wanda ya taso a yi ta ihu wuta a yi ta ihu wuta da za a yi ta ambaton Allah a wurin to babu ko shakka sai an samu nasarar kashe wuta cikin sauki kuma asarar da za a yi ta zama yar kaɗan afamina wal hamsun fa'ida ta hamsin da takwas أن الذكر أنبتون الله يؤدي الذاكرة قوة يكن باو مي أنبتون الله كالفي hatta innahu la yaf'alu ma'a dhikri ma lam yadiq fi'luhu bidunihi har sai ya samu damar aiwatar da abin da yake aiwatarwa lokacin da yake ambaton Allah wanda in ba lokacin da yake ambaton Allah bane ba zai iya ba mun fahimta da kyau domin akwai abin da kake iya yi in hali ya kama akwai kuma abin da baka iya yi to lokacin da kake cikin ambaton Allah madaukakin sarki to Allah zai sanya maka iya abin da ko kai in an ce zaka yi zaka yi mamaki mun fahimta da kyau ala tara shin baka gani kaifa allama rasulullahi sallallahu kaifa allama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnatuhu fatima wa ali radiyallahu anhuma an yusabbiha kull layla idha akhadha madja'ahuma 33 ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين لما سألت كل خادم malin yace ala tara baka gani kaifa allama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya sanar da ibnatahu fatima diyar shi fatima wa ali radiyallahu anhuma da mai gidanta shine ali ibn abi talib Allah ya dade su yaya manzon Allah ya sanar da su an yusabbiha kullu layla su yi tasbihi a kowane dare idha akhadha madaji'ahuma idan sun kwanta akan shimfidar su ta bacci su yi tasbihi 33 33 wa yahmuda su yi tahmidi 33 33 wa yukabbara sannan su yi takbiri 34 34 manzo Allah ya ga musu haka ne lamma sa'alat kullu khadim lokacin da Fadima ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bata wanda zai rike musu hidima yana musu aiki aiki a gida wa shakat ilaihi ma tukasihi min at-tahni was-saqi wal-khidma ta kai koke wajen manzon Allah saboda ma tukasihi abinda take shan wahala tana gogayya min at-tahni na daga nika was-saqi da shayar da dabbobi ruwa wal-khidma da kuma yin ayyukan tsakar gida wa'allamaha zalik sai manzon Allah ya sanar da ita ga abin da za ta riƙa yi ita da mai gidanta wa ƙala ya ce innahu khairun lakuma min khadimin wannan shi ne mafi alheri gare ku sama da khadimi ko bawan da kuke so a baku ya riƙe muku aiki-aiki fatima diyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce mafi alherin diya a duniya mun fahimta ita ce diya mafi daraja a duniya saboda diyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kuma mata ce ga Ali bin Abi Talib sannan uwa ce ga Al-Hasan wal Husayn jikokin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzon Allah ya lullube su a cikin mayafi yace Allah ina son su Allah ka so su manzo Allah ya faɗa cewa Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahlil janna Al-Hasan da Husayn sune shugabannin matasa ko samari na gidan aljanna ita ce matar da wani malami ke cewa hiya bintu man hiya zauju man hiya ummu man man za yusawi fil anami ula abinda za ka duba tukun hiya bintu man diyar wace ce ita wane ne babanta diyar manzon Allah ce hiya zauju man matar wane ne ita matar Ali bin Abi Talib hiya ummu man uwar wace ce uwar alhassan da husain sai malamin ya ce man za yi sawi fil anami ulaha ka gaya mun a cikin mutane wake da daraja wake da matsayi da ɗaukaka a wurin allah irin nata babu to amma ita ce yanzu ga ta kan ɗauki abin sara ciyawa ta sara wa doki ciyawa domin yin ɗa'a ga mai gidanta har hannun ta rika yin ruwa yana yin kanta za ta jawo ruwa za ta yi liƙa da hannunta abincin da za su ci suka tattauna da mai gidanta shine Ali bin Abi Talib ke gaya mata cewa akwai bayi a wurin manzon Allah ki je ki tambaye shi ya ba mu bawa guda ko baiwa ya rika taimaka mana ayyukan tsakar gida manzon Allah ya tafiyayya ya zo ya same su a gida ya gaya musu cewa ku rika yin tasbihi a kowane dare idan za ku kwanta 33 ku yi tahmidi 33 ku yi takbiri 34 wannan shine mafi alheri sama da khadimin da za a ba ku manzo Allah alheri yake nufi da su amma in ba haka ba menene bawa manzo Allah ke daukan darurar raƙuma ya bari kyauta raƙumi 100 manzo Allah zai dauka ya ba mutun na baka kyauta ya dauki adadin awaki mai siyawa ya ba mutun kyauta ya dauki kuɗi shine wanda ke kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci mun fahimta to ashe babu wani gata da uba zai yi wa diya sama da ya koyar da ita ambaton Allah madaukakin sarki da yanda za ta tsare ibada faqila aka ce inna man dawama ala zalik wanda ya dawama akan hakan wato ambaton Allah wajada quwwa fi yawmihi mughniya an khadim zai samu karfi a wannan wunin karfin da baya bukatan sai wani ya tashi aiki idan zaka zo kai aiki ka gaji ko zaki aiki ki gaji ki kaddara yar uwa ta tashi da wanki ta tashi da girki ta tashi da shara ta tashi da yawa yara ayyuka tana da bukatan wa zai taimaka mata idan ɗabi'ar ta mai yawan ambaton Allah ce to sai Allah ya sanya mata ƙarfi a jikinta da nishadi wannan aikin za ta yi su ba tare ta gaji ba kuma ga lada za ta makon wannan attasi awal 50 fa'ida ta 59 anna a'mal al-akhirah ayyukan lahira kulluha fi mimari sibab dukkansu suna fagen tsere idan an ce mimar shine fage fili wanda da wani da wani za su yi musabaka za su yi tsirwa zai tsere wani idan muka duba dukkanin ayyukan da ke kai bawa zuwa ga Allah ayyukan da ke sanya bawa ya samu sakamako mai kyau a wurin Allah gobe da kiyama to tsere da rigangato ne tsakanin bayi na gargaɗi shi yasa Allah ke ce mana wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wasari'u ku yi gaggawa ku yi rige-rige ku yi musabaka ila magfiratin min rabbikum zuwa neman gafaran ubangijin ku yi gaggawa zuwa ga neman aljanna wada arduha samawati wal ard fadin aljannar sama da ƙasa idan ka duba a fagen sallah musabaka ce tsakanin bayan Allah na gargadi da zaran an kirayi sallah mai kiran sallah ya kiran sallah hayya ala salati hayya ala falahi zaka samu mutane na gargaru sukan yi gaggawan alwala su baro gidajen su zuwa masallaci duk ababin musabaka ne wani ya fara zuwa masallaci wani ya biyo shi baya wani ya biyo shi baya wani ya biyo shi baya kuma abin sha'awa mala'iku sukan ɗauki les na waɗanda suka shiga masallaci wanda ya fara zuwa masallaci a rubuta sunan shi da kuma lokacin da ya zo wanda ya zo na biyu haka za a rubuta babu ko shakka abinda mutum ke samu da a bayyane za a nuna maka shi da an yi rigirgi wajen shiga masallaci ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke gaya mana cewa da mutum ya san abin da zai samu a sallan asubahi ko sallan isha'i idan har ya kai mutum ba zai iya zuwa masallacin ba sai da jan gindi ko rarrafe manzo Allah ce da mutum yayi da mutum ya san me zai samu na lada da kusanci a wurin Allah a sallan isha'i da sallan asubahi ya zan ba za ka iya tafiya masallacin ba sai da jan gindi to za ka je masallacin shi yasa magabata mutum zai tashi da larura larura da baya iya tafiya ya taka kafa shi sai an shaika faɗa shi amma duk da hakan bai yarda ya salla a gidan shi kadai ba ya gwammace a sheka fada shi a kai shi masallaci ya salla jami mun fahimta da kyau to zaka samu dukkanin ayyuka musabaka ne manzo Allah ke cewa sallan juma'a idan an ji akwai lokuta da ake rubuta lada na waɗanda suka je akan lokaci manzo Allah ce wanda ya je a sa'a ta farko a cikin awanni za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da raƙumi wanda ya je a sa'a ta biyu za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da sa wanda ya je a sa'a ta uku za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da tunkiya ko rago wanda ya je a sa'a ta hudu za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da kaza wanda ya je a sa'a ta biyar za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da kwai idan wannan sa'a ta wuce mala'ikun za su naɗe takardar da suke ɗaukar list ɗin mutane su zauna sannan limami ya hau mambari su masu ji hudu ba hadisi na manzo Allah ya faɗi haka amma yau an waye gari sakaci na mutane ya sa ba sa zuwa masallacin akan lokaci wani zai taho masallacin ya zauna a hanya a majalisa ta fira har sai an yi kiran sallar da liman zai hau mumbari mai huduba ya hau mumbari sai ya kammala huduba ta larabci ya fara huduban hausa sannan mutane su zo masallaci alal akal ko da ladan sadakan kwai ba za su samu ba kuma wallahi mukaddara yau da a ce hukuma ta sa a ɗauki listin mutane duk wanda ya zo a sa'a ta farko a bashi dubu goma wanda ya zo a sa'a ta biyu a bashi dubu takwas wanda ya zo a ta uku a bashi biyar haka dai har zuwa ƙarshe a dawo dubu ɗaya ba mai yadda an shi dubu ɗaya kowa zai zo a sa'a farko to amma bayan allah na gargadi sun san abin da allah ya alƙawarin badawa tun da allah ya kwaɗaitar ya ce aje ɗin za su ci to haka nan mata a ɗakunansu da zarar lokacin sallar ya yi tana kallo lokacin sallar ya yi an kira sallah ko ba a kira ba yanzu ta san lokaci ya yi ta kan yi ƙoƙari da tashi ta yi ibada kan lokaci na'am wadhakirun masu ambaton Allah hum asbaquhum fi dhalika al-mimbar to su ne ke da rigayi a wannan fagen idan an tsira masu ambaton Allah sukan wuce kowa kuma suka riga kowa zuwa wurin da ake bukatan ajiye kuma sukan fi kowa samun abin da ya cancanta a ce an samu asitun fa'ida ta sittin kafartu zikirillah yawaita ambaton Allah amanin minan nifaq amana ce daga munafirci fa innal munafiq saboda munafiki qalilu zikirillah yana ambaton Allah dan kadan wannan ke haifar da munafici a cikin zuciyar shi amma duk wanda dabi'an shi yawan ambaton Allah da yawa to da izinin Allah ba zai kasance cikin jerin munafikai ba saboda ɗabi'an ambaton Allah shi ne ba ka kariya daga dukkan wata ɗabi'a da za a zarge ka a shar'anci zai yi wuya ka sami mutum mai yawan ambaton Allah ka same shi mara wuce ko ka same shi maras kunya ko ka same shi mara tausayi ko ka same shi maras haƙuri in dai mutum ɗabi'an shi ambaton Allah za ka samu abin hannun shi baya haɗa ka faɗa da shi zai ɗauka ya baka za ka samu mai haƙuri ne mai juriya ne mai kunya ne mai tausayi ne mai sanin ya kamata ka قال الله تعالى في المنافقين الله ya faɗa dangane da munafikai yace wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai ambato dan kadan amma mu'mini na garifa suna ambaton Allah ambato mai yawa Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu ambaton ka dewa wa qala ka'ab ka'ab ya faɗa cewa man akthara min zikrillah bari'a minan nifaq duk wanda ya yawaita ambaton Allah bari aminan nifaki zai kubuta daga munafurci to yanwa wannan shine karshen nukta ta farko wato su ne fawaidu zikiri fa'idojin ambaton Allah wanda malam ya gaya mana fa'idoji ɗaiɗai har guda 60 kuma a cikin nan akwai kwadaitarwa akwai zaburarwa kada mutum ya shigaltu musamman daga abin da zai zan bai da amfani gare shi domin akwai abin da za ka shigalta da shi ba ma wai zancen a rubuta ma lada ba ladan ba zai samu ba balle fi za a rubuta maka to shi har kullum bawa salihi ya zama a ce ko da ba a rubuta masa zunufin ba ba zai samu lada ba shi ba yarda da irin wannan domin akwai kasancewar da za ka yi kana rayuwar da babu laifi ba za ka samu lada ba wannan ma asarar lokaci ne shi yasa wasu daga cikin magabata Allah ya musu rahama yanda harshen su ya saba ambaton Allah mutum zai shiga bayi don biyan bukatun shi ko saboda wanka amma sai ya ajiye wani a tsakar gida cikin ƴaƴan shi ko yaran gidan shi ko mai ɗakin shi ta rika yin tilawon alkur'ani shi ko yana ban ɗakin yana ci wai gudun kadda a bar wannan lokacin ya tafi haka nan wurin domin idan ya zauna ba komai shedan zai sa kamar abu kaza abu kaza karshen ta har sai shedan ya remar abin da bai da kyau to amma idan ya shagaltu da sauraron tilawon alkur'ani ko ambaton Allah ko karatun hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya masa alheri saniyan abu na biyu adabu zikiri wa du'a ladubba na ambaton Allah da kuma addu'a idan an ce ladubba jam'i ne na ladabi ladabi shine ke sanya mutum ya samu abin da yake bukatan ya samu domin ba ga Allah madaukakin sarki ba ko ga mutum dan uwanka ba za ka samu abin da kake so a wurin shi ba face sai ka ladabi sai ka nuna markai mutumin kirki ne ka sifantu da sifar da za ta sa ya baka wannan abin sai sha inna lidhikri wad du'a'i adaban mashru'a ambaton Allah da addu'a suna da ladubba a shar'anci wa shurutan mafruda da kuma sharuɗa wanda an farlanta su faman wuffiya lahu ga duk wanda ya cika ambaton Allah wa man lazimat likas sira duk wanda ya lazimci wannan matafiya ko sira ala shurutil adab a bisa sharuɗan ladubban ambaton Allah da addu'a, aushaka na yi da masu al, to kusa yake da ya samu abin da yake roƙuwa wurin Allah maɗaukin sarki. Idan za ka roƙi Allah maɗaukin sarki ko ka ambace shi akwai ladubba da ya kamata ka kasance akan wannan. Da izinin Allah har idan za ka kasance akan wannan, to kana daf da ka samu abin da kake bukata a wurin Allah maɗaukin sarki. Wa man akhalla bil adab wanda ku yayi wasa da wa'incan ladubban bai kiyaye su ba istahaqqa thalatha khilalin to zai cancanci dabi'u guda uku dabi'a ta farko al-maqtu zargi zai zan abin zargi a shar'anci dabi'a ta biyu al-bu'du nisa da abin da yake son ya samu dabi'a ta uku al-hirman sam za a haramta masa abin da yake so din ba zai samu ba iyazan billahi ta'ala muna neman tsarin Allah madaukakin sarki shi yasa ta bangaren lafuzza da ya kamata mutum yayi amfani da su lokacin da yake addu'a da irin zaman da ya kamata mutum yayi shari'a ta koyis domin kana ganawa da Allah madaukakin sarki kana kuma roƙon wanda yake da shi wanda idan ya baka babu abin da zai rugu a cikin taskashi ba mutum kake roƙo dan uwanka ba wanda yake tunanin idan ya baka nashi zai rugu kana roƙon wanda shi yana fushi ne ma idan ba a roƙon shi ɗabi'ar ɗan adam ne idan ka fai roƙon shi ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe jibi kuma sai ya kosa amma ɗabi'ar Allah madaukin sarki yakan yi fushi ma da wanda baya roƙon shi kuma Allah yana son wanda ke roƙon shi da yawa lokaci bayan lokaci ka kuma roƙe shi alheran duniya da lahira baki daya sai ya baka sai malin ya ce wa ha ana azkuru adabar zikiri wa du'a'i wa shurudihima yanzu gaya zan ambaci ladubban ambaton Allah da addu'a wa shurudahuma da kuma sharuɗansu na farko famin adab famin adabihi yana daga cikin ladubba na ambaton Allah an ta'lam ka sani anna siratul anbiya sirata annabawa wal mursalin da manzanni wal auliya salihin da waliyan Allah na gargaru in aradu istiqba hajatin idan suka nemi biyan bukata inda maulahum a wurin ubangijin su an yubadiru qabla su'al sukan yi gaggawa kafin su roki Allah abinda suke bukatan su roke shi yaqumu bayna yaday rabbihim sukan tsaya gaban ubangijin su fayasiffu aqdamahum su miƙe ƙafafuwansu wa yabsutu akuffahum su shimfida hannuwansu wa yursilu dumu'ahum su zubar da hawayensu ala hududihim akan kumatunsu fayabda'u bitawbati min ma'asihim su fara tuba ga Allah madaukakin sarki cikin ayyukansu na laifi wa tanassuli min mukhalafatihim su kuma janye jiki daga barin duk wani irin sabon Allah da suke yi wastanbadul khushu'a fi qulubihim yanzu nan su bijiro da tsoron Allah da kalkasar da kai a cikin zukatansu wastamkanu su tabbatu wa tadhallalu su nuna kalkasar da kai ga Allah madaukakin sarki nan kamar abin da malam ke son ya nuna mana cewa magabata na gari idan sun tahi za su yi addu'a suna da bukata a wurin Allah daga cikin abin da suke fara yi wato shine tsayar da kafafuwansu domin ganawa tsakanin shi da su ta hanyar yin sallah kenan wannan kuma sallan farla ko nafila sannan idan sun tashi za su shimfiɗa hannuwansu su daga hannuwansu suna masu roƙon Allah maɗaukin sarki sannan su yi kuka su zubar da hawayensu akan kumatunsu sannan sai su fara neman tubar Allah maɗaukakin sarki za su rika ambato laifukansu suna tuna laifukan nasu kuma suna roƙon Allah maɗaukakin sarki gafarta musu wasu ma za ka ji suna neman gafaran Allah maɗaukakin sarki cikin abin da suka sani da wanda ba sani ba domin ɗabi'ar ɗan adam wani sa'in yakan saba wa Allah amma ya mance ya saba wa Allah akwai laifin da za ka yi shi bisa ganganci akwai wanda za ka yi bisa kuskure akwai wanda ka san kayi akwai laifin da baka san kayi ba da haka za ka ji mutum na cewa rabbi gifirli ma alimtu wa ma lam a'lam rabbi gifirli ma alimtu wa ma lam a'lam Allah ka gafarta min abin da na sani da ma wanda ban sani ba to za su nemi tuban Allah madaukakin sarki daga dukkan ayyukansu sannan idan akwai wani aikin sabo da suke kai a yanzu suna yi za su janye jiki don baya yiwa kana saba wa Allah kuma kana roƙon shi bai yiwa sai sun janye jiki su nuna wa Allah cewa sun barranta daga barin aikin sabo iri kaza daga lokacin kuma sai su rika ji a jiki su rika ji a zukatansu cewa su mabukata ne amma suna gaban wanda yake mawadaci ne shine Allah madaukakin sarki su rika jin cewa su kalkassatu ne ba su da wani girma ko matsayi a wurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya dubi zukatansu ya tausaya musu ya yi musu rahama sai ya shi ibadunsu fa yabda'una bi thana'i ala ma'budihim sannan za su fara da yaban Allah madaukakin sarki wa taqdisihi da tsarkake shi wa tanzihihi da tsarkake shi dai wa ta'zimihi da girmama shi wa thana'i alaihi bima huwa ahluhu da kuma yaban shi da abin da ya dace a yabe shi da shi thumma yarghabuna fi du'a daga lokacin za su fara sa tsammanin ansar addu'arsu za su yi wa Allah maɗaukin sarki yabo mahalicin sammai da ƙasai Allah kai ne mai bawa iri abu kaza kai ne ka halicci abu kaza kai ka halicci sama da ƙasa kai ne wanda ka turo manzanni Allah kai ke saukar da ruwan sama kai ne mai yin abu kaza su yaba Allah maɗaukakin sarki da ayyukan da ya cancanta a yabe shi da wannan ayyuka to idan suka yi haka to ransu zai fara jin cewa sun taka matakin da ya dace kuma a lokacin su bijiro da bukatarsu ga Allah madaukin sarki hada ibrahim khalilullah wannan ibrahim ne badadayin Allah annabin Allah ne shine annabi nabiyun daraja a wurin Allah madaukin sarki annabi ibrahim lamma arada munajata maula lokacin da yake son ya gana da ubangijin shi ya nufaci zai gana da majibincin al'amuran shi fiskika ba'i hawa'ijihi lokacin da yake neman biyan bukatun shi wasu jirar mafihi haza'inuhu kuma yake ƙoƙarin ya kukkugar da abin da ke cikin taska ta Allah maɗaukin sarki yanzu yana bukatan Allah ya buɗa ma taska ya ɗiba ba tare da ƙidaya ba bada abin sana'i a larabbi sai ya fara yabo ga ubangijin shi qabla su'alihi kafin ya roki Allah abin da yake son ya roke shi fa bada fa bada bi qawlihi sai ya fara da fadan Allah cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi huwa yud'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kaga wannan yaban Allah madaukin sarki alladhi khalaqani shi ne wanda ya halicce ni fahuwa ya hadi kuma shi ne ke shirye da ni wallazi huwa yut'imuni shi ne wanda yake ciyar da ni wa yaski ne kuma shayar da ni wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fahuwa yashfin shi ke warkar da ni wallazi yumituni shi ne wanda zai matar da ni in ajalina ya sauka summa yuhyin sannan ya raya ni gobe alkiyama domin yi hisabi wallazi atma'u shine wanda nake fata nake kwadayi nake tsammani nake da rinjayen zaton an ya gafira li khati'ati yawmiddin zai gafarta min kusakurai na ranan addini shine ranan sakamako ku dubi hikima ta ko in ce ladabi ladabin zance da yace allazi khalaqani shine wanda ya halice ni fahuwa ya hadi shi ke shiryar da ni wallazi huwa yud'imuni shi ne wanda ke ciyar da ni wa yasqin ya shayar da ni sai ce wa idza maridatu inna rashin lafiya bai ce wa idza amrabani idan Allah ya dora mana rashin lafiya ba saboda har kullun akan jingina alheri zuwa ga Allah amma a jingina akasin haka zuwa ga zuciya ko kuma shida tare da cewa rashin lafiya ba wani abu ne wanda mutum ke cewa bari mu la'in rashin lafiya ba idan Allah ya zarafa zaka yi rashin lafiya zaka yi ko baka so idan kuma lokacin warakar ya zaka warke to amma sai cewa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin shi ke warkar da ni fa afna ala Allah subhanahu bi khamsati afniya sai yayi bi Allah madaukakin sarki da nau'in yabo guda biyar annahu al-khaliqul hadi na farko sai ya tabbata cewa ubangiji shine mai halitta mai kuma shiryarwa na biyu al-mu'imul muski shine mai ciyarwa mai kuma shayarwa sai na uku ashafi mil ausab shine ke warkarwa daga dukkan nau'in cututtuka da rashin lafiya sai na hudu almuhyi wal mumi shine mai rayarwa mai mataswa sai na biyar wal ghafir shine mai gafartawa bawon shi in ya masa laifi thumma sa'ala khamsa hawa'ij to da ya gabatar da yabo da kirari irin wannan ga Allah madaukakin sarki kuma sai ya tambaye abubuwa guda biyar faqal sai ce rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sirqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati an-na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun wa'annan abubuwan guda biyar sune sayyidina ibrahim khalilullah ya roki Allah madaukakin sarki amma sai da ya gabatar da wancan yabon ga Allah madaukakin sarki sai ce rabbi habli hukma Allah ka bani hukunci wa alhikni bis salihin ka kuma hada ni da mutane salihan bayi waj'al li lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun harshe na gaskiya yazan abinda zan fada in zan ina muwafaka da abinda ya dace da abinda kake so sannan waj'alni min warafati jannatin na'im ka sanya ni daga cikin wanda za su gaji aljannan ni'ima sannan wa gafir li abi ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin yana daga cikin mutanen da suke batacci ne wanda basu gane hanyar addini ba sai abu na biyar wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka kunyatar da ni a ranar da ake tada mutane shine al-kiyama faqada Allah subhanahu hawaijahu illa wahida dukkanin bukatun can da ya tambaya guda biyar sai da Allah ya biya mar bukatun shi in banda abu guda daya faqala fil ula maganan shi na farko da ya ce rabbi habli hukman wa alhikini bi salihin sai Allah ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma mun ba wa iyalin ibrahim littafi da kuma hikima wa qala fi qawlihi lokacin da ya faɗa cewa wa alhikini bi salihin sai Allah madaukin sarki ya faɗa masa cewa wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle a ranar lahira gobe alkiyama ibrahim na cikin salihan bayi wa fi qawlihi fi su'alihi sanafil umam cikin maganar shi tambaye shi a sanafil umam da yake cewa Allah madaukin sarki waj'al li lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun harshe na gaskiya ga wasu mutane ma'ana duk wanda ya tashi ya bayyana da alheri ya zama alherin nake yi kuma ai banda alheri sai Allah madaukin sarki ya an samar wannan addu'a tashi yake cewa wa tarakna alaihi fil akhirin wa qala fi qawlihi afadan shi da yace waj'alni min warafati jannatin na'im Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su gaji aljannar ni'ima sai ce wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait sai ya zama Allah madaukin sarki ya an samar addu'a shi a nan wurin وأتذر إليه في سؤال المغفرة لأبي to kuma sai aka yi mar ya nemi uzuri wajen roƙon gafara ga baban shi bi kaulihi da yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya kukuta daga barin shi domin wanda ya mutu ko cikin wannan halin to sai Allah madaukakin sarki ce baya dacewa ya nemi gafaran shi وقد شرف الله عز وجل هذه الأمة بمثلها Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wannan al'ummar da kwatankwacin irin wannan fa'anzala alaihim fatihatul kitab sai Allah ya sauka musu da fatiha awwaluha farkonta sana'un yabo ne ga Allah wa tamjidun da girmamawa ila qaulihi har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa iyyaka nasta'in zuwa gare ka muke neman taimako wasairuha du'a kuma sauran abin da ya biyo baya addu'a ne wa hadha Musa alayhi salatu wassalam wannan sayyidina Musa ne amincin Allah ya tabbata gare shi kaddama fana ala Allah ta'ala sai da ya gabatar da yabo ga Allah madaukakin sarki faqal yace anta waliyuna faghfir lana warhamna kai ne waliyin mu majibincin al'amarin mu Allah ka gafarta mana kai mana rahama وروى البخاري في حديث الشفاعة بخاري يروي شي حديثي حديث دake maganan ceto anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin manzon Allah tsira da amince bata gare shi yace annal khalaiqa tas'alu al anbiya'a alaihi wassalatu wassalamu shafa'a ila rabbiha fi arsat al qiyamah al umma za su roki annabawa amincin Allah ya tabbata gare su ceto a wurin ubangijinsu a filin alkiyama wannan kuma lokacin da tsoro ya kai tsoro hali ya kai hali al'umma za su rika bijiro wa annabawan Allah suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi musu hisabi kowa ya huta fa kullu wahidun yadhkuru dhanbahu wa yaqul kowane annabi idan jama'a suka je wurin shi suka ce mar ga halin da muke ciki muna da bukatan a roƙi Allah madaukakin sarki ya tafiyar mana da yanayin da muke ciki wa ya ƙuli shi manzan zai ce izhabu ila ghairi ku tafi wurin wani na ƙale ce fa'aƙul a nan ne manzan Allah zai faɗa cewa ana laha ni ke da wannan damar fasta'azana ala rabbi fa'asta'azinu ala rabbi zan nemi izinin ubangiji na fa'iza ra'aituhu lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in na gan shi waƙatu sajidan zan faɗi in yi sujudi fa ya da'uni ma sha'a Allah zai bar ni gwargwadon lokacin da ya so sun mai yuƙal sannan ya faɗa cewa irfa rasak ya muhammad daga kanka wasan tu'uqahu ka tambayi abin da kake so za a baka wa qul tusma ka faɗa za a saurare ka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka fayamhaluni fayulhimuni mahamid ahmaduhu biha a lokacin da Allah zai cusa mun kalmomin yabo wanda zan yabe su da shi fa ahmaduhu tilkal mahamid zan yabe shi irin nau'in yabo irin wannan wa fi lafazin akhar a wani lafazi yace fa ahmadu rabbi bi tahmidin yuallimuni a lokacin da zan yabo ubangiji na da nau'in yaban da Allah ya sanar da ni faqaddama bayne dai shafa'a tamhidan wa tamjida a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ceto a bashi damar ya ceci wanda zai ceta al'amarin alkiyama abu ne mai firgici wayannan annabawan da ambatan su ya gabata annabi Ibrahim mun ce shine mutum na biyun daraja a wurin Allah annabi Musa shine mutum na ukun daraja a wurin Allah sai annabi Isa shine mutum na hudu sai annabi nuhu shine annabi na biyar wayannan su ake ce da su ulul azami minar rusul daya daga cikin magabata yake faɗa cewa a muhammadu ibrahimu musa kalimuhu fa isa wa nuhun hum ulul azami fa alami wayannan annabawa su ake ce da su ulul azami minar rusul idan alkiyama ta tsaya halin tsoro da razani da firgici zai kai al'umma zuwa ga wani hali mawuyaci amma wa za su ji wanda zai zan wasi da tsakanin su da mahalicinsu ba wanda zai taka wannan matakin in banda waɗannan annabawan masu daraja masu girma a daidai wannan lokacin al'umma za su je wajen sayyidina ibrahim alaihi salam zai nemi uzuri sayyidina musa sayyidina isa kowanne zai nemi uzuri zai ce ina tuna kowanne zai nemi uzuri amma idan sun zo wajen manzon Allah manzon Allah zai ce ana laha wurin nawa ne kuma nike da wannan a lokacin manzo Allah zai yi sujudi gaban ubangijin shi a gaban al'arshin Allah Allah zai bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurgurdan lokacin da yaso shine zai ce mar Muhammad ka tambayi abin da kake so za a baka sannan ka nemi ceton da kake bukata za a baka to shine farkon abin da Muhammad zai fara fada tsiran Allah da aminta bata gare shi zai fara cewa ummati ya rabbi al'ummata ya ubangiji ummati ya rabbi shi yasa wani malami ke cewa baka samun mutumin da bai san ciwon kanshi ba wanda har yanzu bai san manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na san shi ba mun riga mun san dabi'an shugabanni ba mu ce duka ba idan sun tashi suna ta kansu da ta matansu da ta ayansu yanzu da zaran an fara cewa ƙasa ta fara shiga wani yanayi wanda za su iya ɗauke ‘ya'yansu da matansu su fidda waje tun sai su yi musu biza ‘ya'yan kowa da matan kowa su halaka in na sun wuce za ka samu ta kowane ɓangaren rayuwa irin tallafi da ɗaukin da suke ba ‘ya'yansu da matansu ba sa kula da iyalin wani haka nan wurin to amma farkon abin da manzon Allah zai fara kira a wannan wuni mai wahala mai ban tsoro shine wunin alkiyama zai ce ummati ya rabbi a nan manzon Allah bai ambaci sunan matan shi ko ‘ya'yan shi ko abokan shi ba dan manzon Allah bai ce Aisha ba bai ce Hafsat ba bai ce Sauda ba bai ce khadija ba a nan manzo Allah bai faɗi ayan shi ba alƙasim ko abdullahi ko fatima manzo Allah bai faɗi wannan ba bai faɗi abokan shi ba bai ce abubakar ko umar ko usman ko ali ba sai ummati ya rabbi to wanda yake son ka so irin wannan a hali mafi wahala da dan adam ya fuskanta a rayuwar shi har yanzu baka iya gane cewa shi ke son ka so na gaskiya ba baka yarda da umarnin da ya baka cewa kayi kayi ba ko hannun da ya hane ka Allah ya mana muwafaka an fubala ibn ubayd radiyallahu anhu qal fubala yace sami annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati manzo Allah ya ji wani mutum na addu'a cikin sallar shi walamma yumajjidillah amma bai girmama Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai yi manzo Allah salati ba faqala sai manzo Allah ya ce ajjala hadha wannan ya yi gaggawa sun mada'ahu sannan manzon Allah ya kiraye shi faƙala da hu'au da ghairihi ya gaya wa shi wannan mutumin ko kuma ya gaya wa wani cewa idan salla a hadukun idan ɗayanku zai yi salla falyabda bi tamji da rabbihi ya fara da girman ubangijin shi wa sana'i alai da yabo gare shi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sha'a sannan bayan nan sai mutum ya addu'a da abin da yake so da abin da yake da bukata wurin Allah madaukakin sarki Allah ya bada muwafaka ya kuma datar da mu ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya sai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah musu gafara mu da muke dare Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani